به إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin huwa ce wasa rayuwar ta kuma iso wannan rana ta juma'a dare na asabar yau bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ci gaba insha Allah jin fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma وكلما به سوقا شكوى أن بالتالي نرد الأصحاب إلى معاني القرآن الشيخ أبو بكر محمد بن رحمه الله أن ربنا الله تعالى من موافقة أنا أشكر سورة النساء زام تاشي آية تقريب الأربعين إلى بقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بأبابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
والنهاية makaranta ta makon ya wuce Allah subhanahu wata'ala bayan da ya kashe da kada a ɗauki kafirai a matsayin majibinta a yi watsi da muminai domin neman izza a wajensu irin yadda munafukai suke yi kuma Allah ya ambaci irin sakamako mummuna da ya tanadi a munafukai face dai waɗanda suka tuba suka kyautata ayyukansu suka da tsarkake niyya saboda Allah subhanahu ta'ala waɗannan za su kasance tare da mummune cikin sakamakon da Allah subhanahu ta'ala ya tanada musu Allah ta'ala ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ne Allah zai da azabtar da ku idan kuka yi godiya ayin shakartum ni'amahu bi da'ati lahu in kuka yi godiya ga ni'imomin Allah wajen masa biyayya wa amantu kuma kuka yi imani da shi Allah malai ce wal istifham bi ma'ana annafi tambaya ce amma ana nufin korewa ai Allah ta'ala ba zai buƙaci azabtar da ku da azabarsa ba matukar kun yi godiya ga Allah kuma kun yi imani ai la yu'azibukum in shakartum wa amantum al-bagawi cikin tafsirinsa yake cewa akwai ta'khir wa taqdim wato taqdirun su zai zama to kenan ma yaf'alu Allahu bi azabikum in amantum wa shakartum an yi taqdimi da ta'khiri yace li anna al-imana aw la anna ash-shukra la yanfa'u bi ghayri al-iman domin idan kai shukra babu imani ba zai amfanar ba imani shine farko ka'ida na karban shukra wato la ma yaf'alu Allahu bi azabikum in amantum wa shakartum sai ce akwai takadimi da ta'khir a cikin kalamin wannan yana daga cikin irin balaga ta Qur'ani wato ma da mutane suka zamanto sun yi imani bayan imanin kuma sai suke godiya ga Allah mai godiya ga Allah shine ka aikata abin da Allah yake so ka bi umarninsa ka hannu daga hannunsa wanda inda mutum zai bi umarnin Allah ya hannu daga hannun Allah ba tare da imani ba ba zai amfana da shi ba da haka imanin shine farko tukunna sai waɗancan ayyuka to matukan mutane suke haka Allah ta'ala bai da bukatun azabtar da su wato Allah yana azabtar da bayansa ne a lokacin da suka ki imani suka ƙi yin godiya ga Allah wajen bin abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi wa kana Allah shakira kuma Allah ya kasance watan mai godiya ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul anfal wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ai Allah ta'ala ba zai kasance ya azabtar da bayi ba alhali suna istighfari suna tuba daga laifuka suna komawa ta'a suna barin shirka suna komawa imani to Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba matuƙar suna istighfari to ashe duk lokacin da bawa ya nesanta daga ubangijinsa ya nesantar da kansa daga bin Allah ya yi karan tsaye a dokar Allah sa'in nan ne Allah ta'ala yake kama mutum matukar ya koma gare shi bai tuba ba ya masa azaba amma ma dama bawa ya yi luju'i ilallah to in Allah ya ta'ala ya nufa Allah ba da wuce ba zai azabtar da shi ba wa kana Allah shakiran Allah ya kasance wato mai godiya ne da a'malil mu'minin ga ayyukan da mu'minai suka yi bil isbati bil isabati Allah ta'ala yana ba su sakamako wanda yake mai kyawu aliman kuma Allah ya kasance masani ne bi khalqihi game da halittunsa wa huwa alimun bi jami'il juz'iyat Allah masani ne game da dukkan bangarori na ayyuka in an ce juz'iyat yanki yanki na abu yanki yanki Allah madaukaki masani ne bil kulliyat wal juz'iyat ababen da yake a dunkule yanzu kaman gashi a dunkule mun hallara nan a masallaci muna karatu muna muzakara na alqur'ani to Allah yana sanar da wannan juz'iyat ababen da ke cikin zukatanmu na jin karatu da yadda muka dauke shi da itikadin da muke da shi da nufin da yasa muke yi ambatawa ko shauraro wannan juz'iyat to wannan ma Allah yana sanar da shi mana abu adun kula Allah ya sani ɗaiɗai koma da suka keɓanta ga masu aikata aikin Allah madaukaki yana sane da shi duka wannan ya tattara a cikin sifa ta Allah ta sifatul ilm sifa ce zatiya asliya wadda take wato sifatu zatin ne kuma sifatu fi'lin Allah madaukaki shi al-alimu ne al-alimu ne kuma sannan zul ilmi ne aliman bi khalqi wa huwa alimun bi jami'il juz'iyat fala yaqa'u lahu al-ghalat wa al-batta kenan Allah ta'ala baya taba yin kuskure kai ne a ilimin ka kake kuskure amma ilimin Allah subhanahu wata'ala cikakken ilimi ne don haka babu kuskure babu galadi a ciki fala jarama annahu yusilu thawaba ila shakir don haka ba mamaki yadda Allah ta'ala ke sadar da sakamako mai kyau zuwa ga wanda ya godiya wal iqaba ila al mu'ridi yake sadar da horo kuma ga wanda ya bijire wa shukru min Allah godiyar da Allah yake wa bayansa shine ar-ridha bil qalil min amali ibadihi Allah ya yarda da dan kadan daga cikin ayyukan bayansa sai ke aiki kadan sai ka ji an ce sakamakon sa aljanna in banda Allah ta'ala da godiya irin ta Allah ga abin da bayansa suke yi karuwace ta zo sai ta shiga rijiya ta sha ruwa saboda tsananin kishi sai ta fito sai ta ga kare yana cin ƙasa mai danshi ta tausaya masa ta sake komawa cikin hatsarin shiga rijiya ta ɗebo ruwan a huffinta ta riƙe a baki ta zo ta shayar sai Allah ya sata aljanna kaga Allah shakiran ne mai godiya in banda godiya ta ubangiji yaushe irin wannan aiki zai sami irin wannan sakamakon ba wani aiki da bawa zai da zai qualifying a biya shi da aljanna sai dai rahamar Allah da fadalarsa to don haka ubangiji yana godiya ga aiki kaɗan sai ba da lada da yawa in banda Allah sai kai aiki kaɗan guda ɗaya man ja a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yake kyakkyawan aiki sai a bashi ladan abu kuma sannan a rubanya masa goma falahu ashru amsalha bonus ne wannan wani ma ana ninka masa ila sabi mi'ati dhi'fin zuwa ɗari bakwai wani ma ya ce wallahu yi za'ifu liman ya sha wannan duka ya faɗa ƙarƙashin sifa ta Allah shakiran mai godiya wanda bai da godiya shi ne za ka masa abu da yawa ma bai ga ammar ba to ubangiji da yake shi cikakke ne a wannan sifar ƙanƙani za ka yi ɗan kaɗan sai baka lada kuma wanda baka mamaki wato wanda baka tsammani lada na ban mamaki wannan duka sifa ce ta Allah ta'ala mai godiya ne wai ba'afu tsawabi alaihi kuma Allah ta'ala ya rubanya lada a kayi wa huwa ta'qibul liqawlihi ta'ala wannan sai zamanto tamkar bibiya ne a abinda Allah ya ambata a cikin sura ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya kwanda suka yi imani ku shiga taitayenku yayin da ake magana akan salatul khawfi sallar tsoro ila qaulihi ta'ala har zuwa fadin Allah ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إن دابادون رحمة الله تعالى أكم دخل السبع حقيقة da kun bi shaitan in ban da kadan a cikin ku amma saboda falalar Allah akan ku sai Allah yake karban kadan din da kuke ya kara muku shirya abin da ake bukata kadan din da zaka yi da mai yawan da zaka yi tsarkake niyya saboda Allah in dai har ka sami ikhlasi a ciki to Allah baya rainakon abin da bayansa suka yi domin sa Allah ya sa mu dace Allah ya ce
لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا
وقوله تعالى فلن الله مدوك جيد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله بايا سنبينا mummuna na magana Allah baya son bayyana mummuna ma'ana bai son bayansa su bayyana mummuna na magana abin du'a'i min ahadin ala ahad abinda ake nufi anan Allah baya son wani yayi mummunar addu'a akan wani Allah baya son wani yayi mummunar addu'a akan wani Allah baya son wani ya faɗi magana mara kyau akan wani Allah baya son wani ya bayyana aibin wani duk ya faɗa la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli ai inna Allah la yuhibbu man kana hadha haluhu wa yu'aqibuhu alayhi wato kenan duk wanda yake bayyana mummunan magana akan wani to Allah ta'ala baya son sa kuma zai masa horo wanda kai aka togance shi ba laifi in ya bayyana mummunan magana akan wani illa man zulima sai da wanda aka zalunta wanda aka zalunce shi ba laifi bane ya ce wane ya zalunce ni ai mummunan magana ne mutum ana ganin sa salihi ana ganin sa mutumin kirki ba a san aibin sa ba kai kuma sai ka tsinkayi aibin sa ya aikata tsakaninsa da Allah ba a so ka zo ka faɗa ka ce kun ga wani wani fa yanzu na ganshi yana kaza yana kaza bai ya kai ka ba a san faɗa man satara muslima satara Allah yawmal qiyama rufa mar asiri kai ma Allah zai rufa maka naka a kiyama dai bukan ka tsakaninka da Allah ba zai bayyana ba domin faɗan da zaka yi kimar sa yanzu za ta faɗi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli Allah baya son bayyana mummuna na zance haka nan addu'a ma ba a so ke mummunar addu'a kan sai aka ce illa man sulima sai dai wanda aka zalunta in an zalunci mutum ba laifi ba ne ya ce wane ya zalunci a ce wane ya ce kwarai kuwa ga abin da wane mun ga abin da wane mun ya faɗa a inda za a kwata masa haƙƙinsa ba wai ya faɗa ma waɗansu mutane kawai don hira ba a'a babu laifi ya kai ƙararsa ya ce ina ƙarar malam wane bai ya faru ya ce malam wane ya zalunce kuɗi na ya amshe kuma ya ƙi ya biya ni bashi na ya karɓa mun yi wa'adi lokaci kaza zai bayar na masa jinkiri na masa jinkiri har yanzu bai biya ba kuma yana da halin biya domin an ce matsalul gani zulmun wanda yake da wadata ya ƙi biya bashi zalunci ne matsalul gani zulmun yakan zamanto wato idafatul masdari ila al-maf'ul aw idafatul masdar ila al-fa'il matlul ghaniyi ko wato koran da mai wadata zai kage ya zamanto kenan idafatul masdar ila al-fa'il al-fa'il ko kuma yakan zamanto idafatul masdar ila al-maf'ul matlul ghaniyi kai kai koran biyan bashi ga mawadaci mawadaci yana bin ka bashi sai ka ce ai ya fi karfin abin ba sai ba sai ka biya shi ba kage yanzu shine maf'uli to duk ta kowane gefe in ka fassara shi dai kamar yadda malamai suke yi fassarawa to zalunci ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa yuhillu irdahu wa uqubata yin hakan yana halattar da mutuncin shi mutumin wanda ya koran bashi ya taurin bashi yana da halin biya amma sai yake biya to annabi ya ce yuhillu irdahu yana halattar da mutuncinsa wa uqubata kuma yana halattar da masa horo menene yana halattar da mutuncinsa za a je a ce wane ya samu damar da zai biya ni bashin da nake bin sa wa'adi ya wuce kuma yanzu ya samu dama bai biya ni ba ai mujarradin fadin wannan da aka yi a wajen alƙali yanzu an taɓa mutuncinsa ko ba taɓa ba an taɓa mutuncinsa za a ga wane bai rike maganar da ya yi ba ya samu wadata kuma ya ƙi biya bashi yanzu mutuncinsa ya taɓu la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min alqawli illa man zulima kage ai zalunci to anan wajen ba laifi ya kai ba dan an kai karawa ne ya zalunta hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito kuma hadisi ne hasan wata rana wani mutum ya kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah inna jarri yuzini makwabci na yana cutar da ni ya kawo ƙara ya kawo ƙara wajen annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sai ya ce masa je ka ka fitta kayan gidanka duka tare shirgin gidanka ka ajiye kan hanya shi ko sai je duk sai taro kayan gidansa gaba daya gado ne tukunya ne turmi ne wai misali nake yi korai ne duk sai zo sai shirga su akan hanya ai zai ji hankalin mutane mutane in sun zo wucewa shi kuma yana zo na gefen kaya wani me ya faru kuma yau duka makwabci na ne yake cutar da ni sai annabi ya ce ɗebo kaya nan kawo waje sai ce kashi kuwa na Allah wadaransa wannan ma in ya zo ya gani sai ce kai wani ku Allah wadaransa sai ga tsinuwa ta masa yawa sai zo wajen wannan makwabcin na sai ce don Allah ina roƙonka don annabi haka ya gaya masa ya ce ukhruj mata aka fa da'afa ala tariq fudda kayanka duk na gidan ka ajiye shi akan hanya to da ya ga tsangwama kowa ya zo zai wuce zai cika amma wani ba mutumin kirki har dai yanzu ya saka sai ka fito da kayan ka ajiya waje saboda cutarwa sai ya tabo ya ce bawan Allah abinda ne muke maka na cutarwar nan kai hakuri ba zan ƙara ba daga yau don Allah ka yafe mun mai da kayan ka cikin gida to kaga wannan mujarradin faɗan da yayi na cewa wani ne yake cutar da ni makwabci na ya gaya wa annabi kuma wani ma idan ya zo ya ga kayansa a waje me ya kawo ka ce ga dalili wannan shi ma aljaharu bisu'i min alqawli to amma yayi shi a mahallinsa ya halatta mun gane ko shine aka ce illa man zulima sai dai wanda aka zalunta kamar da hadisi ya ƙara inganta cikin muslim shi ma daga Abu Hurairah ta Allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa almustabbani ما قال فعلى البادئ منه ما لم يعتد المظلوم waɗanda suke zage-zage duk abin da suka faɗa to yana kan wanda ya fara amma matukar shi wanda aka zalunta bai kari ba wato zagi a nan ana nufi mutum ya zagi shaksiyarka bai halatta ba in ya maka iftira'i kage ya maka to baya halatta kai maka masa kage wannan bai halatta haramun ne idan iyayenka ya zaga baya halatta kai maka zagi iyayensa haramun ne kai shaksiyarka ne ya batunci a kai misali ya ce wa mutum wawa ko ya ce masa mahukaci ai shaksiyarsa ne ko ba ka ba ya ce masa wawa ko ya ce masa mahukaci ko ya ce kai dai baka da nutsuwa sai ka gaba zagi ne to sai gaba za ka iya daura ba sai ka ce kai ma baka da nutsuwa bakka da laifi shi wanda ya fara faɗan shi yake da laifin mun fahimta amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce malami atadil mazlum matukar wanda aka zalunta bai ketare iyaka ba yace masa wawa shi ma sai yace masa wawa banza kawai to yanzu ya ƙara akan abin da aka masa shi wancan yana da zunubi shi ma wannan yana da zunubi to kaga wannan duka ya fada cikin wannan ma'ana la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli Allah baya kaunar bayansa su bayyana magana mummuna illa man zulima sai dai wanda aka zalunta shi wannan babu laifi dan yayi fala yu'asabuhu bil-jahri bihi Allah ba zai am wato kama shi da bayyana mummunan batu ba bi an yukhbira an zulmi zalimihi misali ya bada labari cewa wanda ya zalunce shi ya zalunce shi wa ya da'u lahu kai har ma yayi addu'a a kansa ba laifi bane wanda ya zalunce ka sai ke addu'a ka koka ma Allah ya Allah wani ya zalunce ni ya Allah wani ya zalunce ni ba laifi bane in ka koka ma ubangiji eh haƙƙinka ne a biya ka gratuity kai rutaya sai ake murfi haƙƙinka ne a baka fensho haka kawai sai aka hana ka ba laifi bane sai ka koka ma Allah ya Allah waɗannan masu gudanar da kaza ina Allah ya Allah sun zalunce ni ina ta fama da kai pension nan nawa sun hana ni ba laifi kai ba ka koka ma ubangiji ka yi addu'a shi saka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi a mu'az ibn jabal cikin hadisin abdullahi dan abbas annabi ya aiki mu'az dan jabal zuwa kasar yaman je kaka musu wa'azi kira su zuwa ga addinin Allah idan sun amsa koyar da su sallah in sun yadda koya musu zakka sai ka dinga amsa daga cikin dukiyar mawadata kana ba wa talakawa amma a wajen gudanar da addinin abinda annabi ya ce yayi sai ce wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun amma ko da amsar zakar za ka yi a bisa wakilcin da na sa ka ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta karka yadda ka zalunci mutum a wajen karɓar zakka uwar garke karka ɗauka mai yawan nono karka ɗauka kalkalbi mai barbara ba a san taɓa shi a garke irin wannan kada ka zalunce shi domin idan ka ɗauke masa irin wannan ya ji zafi ya yi addu'a to Allah zai amsa kar ka ga cewa ka je ka yin aiki ne a wakilcin da annabi ya saka wata gida wata maslu to kaga ashe wannan duka yana ta'akidin cewa wanda aka zalunta ya halatta ya koka ma ubangiji akan zaluncin da aka masa wannan bai zamanto aljaharu bisu'i min alqawli almunhi anhu ba shi wannan an togace an ce illa man zalim kamar yadda wani mai hikima yake cewa لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم kada ka yi zalunci idan ka sami iko kar ka yi zalunci ko da ka sami iko domin zalunci karshensa yana kawo maka nadama ne na mace yunuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa ainullahi lam tanami domin kai idan kai zalunci zai kwanta kana tashar bambanci kuma shi wanda aka zalunta yana nan a faɗake yana ta addu'a yana roƙon Allah idanun Allah ku baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawmun dan haka duk lokacin da aka koka masa yana amsa babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da ubangiji mai rahama to koda iya wannan mutum idan zai addu'a to zai addu'a wacce ta dace wa in yasbira fa huwa khairun lahu amma da zai hakuri shi ya fi masa amma in har zai addu'ar ma yayi addu'a du'a an ja'iza addu'a wanda ta halatta da an yakuna bi qadri zalimihi ya zaman to gurgudan zaluncin da aka masa eh bi qadri zalimihi gurgudan zaluncin da aka masa kar ya wuce gona da iri akan zaluncin da aka masa ko da a addu'an ne fala yadu alaihi bi kharabi diyarihi la ajli akhd malihi minhu misali ya kwace masa dukiyarsa ne sai ce ya Allah Allah ka sa gidansa ya rushe Allah ka sa motocinsa duk su kone a in ya ka yayi zalunci dan kudin ka kadan da aka karba sai ka masa addu'ar Allah ya rushe masa gidansa motocinsa su kone kana tsammani Allah zai karbi irin wannan addu'ar ba zai karba ba kai zalunci a addu'ar addu'a sai ta zama to gwargwadon abin da aka maka in ya kwace maka naira dubu goma ne kace ya Allah ta'ala ka mun sakayya akan dubu goma nan da ya kwace mu iyakar ta kenan ko kuma Allah ka kwata mun dubu goma na amma ka masa addu'a akan Allah ya jeho masa asara a cikin dukiyarsa ko kasuwancinsa ya lalace ko ka ce ya mutu ko makamantan wannan waye kai ka ka yi zalunci a cikin addu'a ko a addu'a ba a san kai zalunci ko da an zalunce ka kai to ba a so ka ketar iyaka wala ya subbu walidahu kuma kada ka zaki iyayensa wai saboda ya zalunce ka wa in kana huwa fa'ala zalika ko da ku shi ya zagi iyayen naka kai karka zagi iyayenka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato min akbarul kaba'ir an yasub an yasubba rajulu abahu yana daga cikin babban laifi mutum ya zagi mahaifansa sahabbai suke mamaki suka ce ya kuma mutum zai zagi mahaifansa don abin sun ga ya musu girma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata musu cewa a zagi mahaifin wani shi ma ya zagi mahaifin wancan a zagi uwar wani shi ma ya zagi uwar wancan kowa ya zagi nasa to don haka in wani ya zage ka to kai ba za ka zagi mahaifansa ba ya zagi mahaifanka ba za ka zagi mahaifansa ba sai ka bashi shi da zunubinsa na zagin mahaifansa da yayi wala yad'u alayhi li ajli zalika bil halaki kuma saboda ya zalunce ka wajen kwace ma dukiya kar ka masa addu'a cewa Allah ka sa ya hatsarin mota ya mutu ko ya karairaye ko kaza duk wannan zalunci ne kai ma kai bal ya kula abinda ake so mutum ya ce Allahumma khallis haqqi minhu ya Allah ka kwato min haqqi na a wajen sa iyakar ta kenan ka ce ya Allah ka san wane ya zalunce ni Allah ka kwata min haqqi na a wajen sa ya wadata shikenan sai Allah bukalinka aw ko kuma ka ce Allahumma jazihi ko in ya zalunce ka ka ce ya Allah ka yi sakamun sakayya kamar yadda bahaushe ke cewa Allah ya isa ce Allah kamun sakayya a kansa au kafi ihiya Allah kamun sakayya duk ma'ana ɗaya ne wala ya juzu an yadda uwa alaihi bi su'il khatima baya halatta dan mutum ya zalunce ka ka masa addu'a ka ce Allah ka sa ya mummunan karshe ko ka ce Allah ya Allah ya sa ya mutu a fir'auna ko Allah ya sa ya mutu kafin to wannan duk in mutum yayi ya zalunci kuma akan yi ko ana irin wannan munanan addu'o'in wa in an zalunci mutum to baya halatta ko an zalunce ka bai halatta in za ka yi addu'a kai kuma kai zalunci a cikin addu'a awal fitnatu bid-din ko ka masa addu'a Allah ya bijine shi a addini duk wannan bai halatta ba wa kana Allahu sami'an Allah ya kasance mai ji ne lima yuqalu ga abin da ake faɗa aliman Allah masani da bil ahwali game da yanayya kowane ilmi na'am na'am to Allah ta'ala ya ce in tubdu khaira idan har kuka bayyana alheri ai tubhiru khairan min a'malil birri in kuka bayyana alheri daga cikin ayyuka na da'a da Allah ta'ala yake so aw tukhuhu ko kuma kuka boye ta'maluhu sirran kuka yi aikin alherin a boye aw ta'fu an su'in ko kuma idan kuka yafiya akan mummuna ai zulmin akan zaluncin da aka muku sai kuka yafi wato kun ga nan kamar Allah ta'ala yana tallata ma bayansa ne bayan da ya ba su dama cewa in an zalunce su za su iya kokawa akan zaluncin da aka musu kuma har ma su yi addu'a Allah ya kwato musu haƙƙi to sai aka tallata wa bayi yafiya saboda shi ma bawa sau nawa yake ma Allah laifi amma kuma Allah ta'ala sai ya yafe masa wani laifin ma baka roƙa ba Allah yake yafe wa a dalilin wasu ayyukan alkhair sallan farilla da ake yi ramadana da ake yi aikin hajji da ake yi alwala da ake yi da makamantan irin waɗannan ayyuka da ake na ibada duka sukan zama to mukaffiratun lima bainahunna الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث to kaga Allah yana yafe mutum bai nema ba ma kuma yace innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin ayyuka kyawawa sukan goge munana wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamquha ku biye mummuna da kuka yi a baya da kyakkyawa to sai ya shafe muku mummuna matukar ba ku da ko to kaga wannan duka bonus ne da hadisai da ayoyin alqur'ani da suka nuna Allah yana yafe wa bawa ko da bai roka ba to nan sai ake tallatawa in an zalunce ka in zaka iya hadewa to kai ma ka zan mai yafiya shine Allah ya ce in tubudu khairan aw tuqulu in kuka bayyana aiki na alheri ko kuka ɓoye aiki na alheri tsakaninku da Allah kawai aw ta'fu an su'in ko kuka yafe daga zaluncin da aka muku fa inna Allah kana afuwan Allah ya kasance mai yawan yafiya ne ba shi ba qadiran kuma fa Allah mai iko ne azabta amma yake yafewa kaga sai aka wannan sifa guda biyu al-afu wal qudra yafiyar da Allah yake ba wai dan ya gaza bane dan a nuna mana yafiyar da yake ba wai dan ya gaza bane yana iya yin tit for tat duk abin da aka yi kuma shi ma sai ya rama da to kai me saka duk abin da aka maka kamar kunama baka iya yafiya ba a rayuwa ai baka kyauta ba ko ga mahaliccinka yana da waɗannan siffofi amma yake yafiya yake wa kana Allahu afuwan Allah ya kasance fa shi mai yafiya ne kuma sai yace qadira dan kasancewa ba gazawa yayi ba ba gazawa yayi ba yafiyar da yake yana da ikon ya azabtar yana da ikon ya horan amma kuma yake yafewa to ana ƙara tallata mana ne hadisi ya inganta cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nakasa malun min sadaka ai dukiya sadaka bata taba tauyewa dukiya ba sadaka bata taba tauyewa dukiya ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala zada Allah abdan bi afwin illa khaira kuma Allah bai taba tsara ma bawa da ya zan mai yafiya ba sai alheri duk lokacin da ka zan mai yafiya kan abin da aka maka wallahi ba gazawa kai ba daraja kake karawa alheri kake karawa wajen Allah da daukaka da ta goma shi ba gazawa ba ne amma shaidan ne ka san yake yin gizo ai wallahi sai ka abin in kana haka sai a dinga raina ka kowa ma sai ya mai da ka karamar danga wanda ya ma kaza yanzu wani ma da bai kaza ba shine ya ce ma kaza sai shaidan ya zuga ke nuna mar matsayinsa to shine zai ta ingiza mu ta fitina a tsakani ya hana mu neman lada a wajen Allah lani in ka yafe dan daukaka za ka samu abun Allah in muka daukaka a wajen mutane kuma wajen mahaliccin ka ka daukaka wanne ka fi so a ce kai isasshe ne kai kamar kunama tsakkarin kunama kake ba a taba ka sai kai harbi kai babu wanda ya zai taka ka kowa yana tsoron ka da kuma ka zamanto mai daraja a wajen Allah wanne ne fi kima ka zama mai daraja wajen Allah shi fi kima akan mutane su ganka suna tsoronka kai ba a iya taba ka to gara kowa ma ya ganka kai ana iya taba ka kowa ma ya raina ka amma kana ɗaukaka a wajen Allah wannan shi ne Allah ya ba mu ikon kiyaye na wajen na'am mana yace ayyuk sirrul afwa anil usad Allah ta'ala yana yawaita yin yafiya ga wanda suka yi sabo ma kalami qudratihi ala al-intikam tare da cewa yana da cikakken iko yayi ramuwa wa antum aula bi zalik to ku bayan Allah ku kuka fi cancanta ku haka ko kun samu dama na yin yafiya amana na yin ramuwa ku yafi wa huwa haqqun lil mazlumi wannan an kwadaitar da wanda aka zalunta ne ala tamhidil afwi ya zan mai shimfida yafiya ba'da ma rakhata lahu bayan da Allah ya rangwanta masa shin intisari akan zai iya neman taimako don a fato masa haƙƙi hassan alamar karamin akhlaq don a kwaɗaitar da shi kyawawan ɗabi'u da shari'a take so mala yace wa huwa ta'qibun da qawlihi wannan kaman bibiya ne ga abin da Allah ya faɗa a cikin sura a baya wa ma kana Allah wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a baya yiwuwa ga mumini ya kashe mumini sai a bisa kuskure ana kwaɗaitarwa ana bibiya kenan da wannan aya waɗanda aka kashe musu ɗan uwa bisa kuskure suna da damar karɓar jizya ba jizya ba abin nan diya suna da damar karɓar diya to amma su yafe ɗin shi ne Allah ya ce
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وآتدنا للكافرين أبابا مهينا
Allah ta'ala ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan da suke kafircewa da Allah suke kafircewa da manzannansa wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi kuma har ma suke son su raba tsakanin Allah da manzannansa da an yu'minu bihi duna wa su ce Allah kaɗai suka yadda da shi amma ban da manzannin kamar ya tsara kafin sun yadda da Qur'ani amma sun karanta hadisi kaga yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi alhali Allah ta'ala ya ambata a alqur'ani manzon Allah shine wanda aka wakilta ya isar da alqur'ani shine dan sakon kuma shi aka wakilta ya bayanan sakon da yazo da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an saukar maka da wannan ambato domin ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar musu to bayanin da annabi zai shi ne hadisin sa wa anzalna ma'ahu al-kitaba wal mizan kaga qur'ani da hadisi to amma sai suka ce hadisi karerai ne qur'ani inda kawai za su tsaya a kai fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun to da wani labari ne da wani hadisi ne kuma bayan qur'ani za ka yarda sai suka ɗauki hadisin a matsayin hadisin da aka fara wa bi ayi hadisin ba da wuyu minu kaga yau duna ayi faru ko bai da Allah wa rasul to sai aiki irin da yahudawa asalin wannan aya ta sauka kan yahudawa ne su ne waɗanda suke raba tsakanin Allah da manzanninsa su yi imani da Allah su yi imani da wasu manzannin wasu manzannin kuma su gafarce musu shi ne Allah ya ce in da zai da furo da billahi wa rasulihi lalle waɗannan da suke kafirce ma Allah da manzanninsa domin kafirce ma manzo guda ɗaya kafirce ma sauran ne wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi suke ma nufin su raba tsakanin Allah da manzanninsa bi an yu'minu bihi duna wa su ce sun yarda da Allah bai cin manzanni wa yaquluna har ma suna cewa nu'minu bi ba'dhi mun yarda da wasu daga ciki من الرسل daga cikin manzanni wa nakfur bi ba'd mun kafirce ba wasu kuma mun yadda da wasu ba mu yadda da wasu ba kaga su yahudawa ba su yadda da wasu annabawa ba annabi Suleiman ba su yadda da shi ba duk da cewa cikin su yazo wasu ma kafirta yi suke suka ce ba musulmi ba ne kafiri ne matsafi ne shi saka ko a cikin ko a cikin a old testament baka ga ana rufarin musa matsayin prophet sai da ce king solomon haka ake cewa king solomon sarki suleiman shi saka allah ya barwantar da shi a cikin ƙura'ani ko واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ashiyadin wasu almufassirun suka ce yahudawa ke don su ne tushen tsafi su so koya mutane tsafin asali ba wani aljini ne zo koya mutane su ne suka koya mutane tsafi wasu malamai suka ce ashiyadin a nan ana nufin aljin din ne zurriyatu iblis amma sun haɗe ne da su yahudawa suke intisharin tsafi annabi sulaiman ya kwace ya hana su daga bayan rasuwarsa kuma sai suka nasabta tsafin gare shi Allah ta'ala ya barantar da shi to kaga Yahudawa su yadda da kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai annabawan da suka zo ba wai ba su yadda da su bane kawai ba sa san abin da suke faɗa sai su kashe Annabi Zakariya dan sa Annabi Haya kashe su suka yi ba ma san wazin da kuke a tauran suke karanta amma ba ma so wazin ya yi mu haka sai su kashe Annabi Isa alaihi salam da yazo sai suka jefe shi suka ce dan zina ne ba su yadda da shi ba suka yi nufin kashe shi Allah ya kubutar da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yau suka ce ba zancen gaskiya ya zo da shi ba annabi ba ne to kaga duk iya shege na yadda da sashe a ki yadda da sashe daga wajen yahudawa ya tsoro to su ne waɗanda suke raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin su ce mun yi imani da sashen manzanni mun kafirce mu wasu wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila kuma wai suna nufin sirki wata hanya a tsakanin wannan tsakanin imani da Allah da wasu manzanni da kafircewa wasu manzanni wai suke so su anan za su keta tasu hanyar kuma ita ma za ta kai su ga aljanna bainal kufr wal iman wai a wannan suke so su samu sai ka ga yanzu mutum ya yarda da Allah Allah shine abin bauta Allah shine mai arzutawa amma fa akwai wani boka da yana ga shi ma zai arzuta yana ga da wani malamin tsubu da yana ga cewa shi zai kare masa dukiyar sa in sabo trailer ya saya to sai ya je wajen sa an masa aiki aiki suke cewa malamin ya iya aiki an masa aiki to kaga wannan shi ma abin nan ya fada wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yake arzuta zai ce Allah ne me yasa ka je wajen boka ai Allah ma yace tashin taimake ka a ina rai Allah ya faɗa haka Allah ce tashin taimake ka to kaga wannan shi ma duka raba raba sawu ne raba kafa ne ya yadda da Allah ya yadda da boka ya yadda da tsubbu yana ga tsubbu yana ci dan haka duk abin da za a yi sai tsubbu yanzu mutane da yawa sun halaka akan su yan kasuwa sun halaka akan su balle yan siyasa kam dama su dumu dubu gaba da baya haka nan abin nan mata suna son mallakewa miji wai dan tsabar iya shege saurayi ma in yana neman budurwa shi ma zai ga ya je wajen malamin tsubu a masa tsubu shi ma ya mallake ta shi ya kada ya kada sauran abokan nema mutane duk sun lalace imani da ubangiji ya yi karanci a wajen jama'a alhali yana daga cikin qawaidul iman malaika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir abu ne mai sauki kace ka yadda da wannan shi din ma yana da wahala domin idan an san me ake nufi da su su din ma akwai wahala ka yadda da Allah ba shine kawai kace Allah shi ya halicce ka kowa ma ya san haka fir'auna ma ya sani eh barokan fir'auna iblis ma din gurungum ya sani yace khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ko ba ka yi faɗa ba Allah kai ka halicce ni daga wuta kuma ka halicce shi daga yunku ka ce na masa sujuda iblis din ma ya yarda da wannan to dan kai ma ka ce Allah ne ya halicce ka ba kai komi ba amma ana buƙatan kai imani itiqadi na ilahiyar ubangiji to me ake nufi da ilahiyya ta Allah ba tare da ka sanya masa kidi ba la ilaha illallah yana da ma'ana mai faɗi yana da ma'ana mai faɗi to ballantana kuma a zo wa rusulihi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa mala'ika kan dama kowa ya yarda da su ba a cika samu wanda yake musu akai ba mun banda yahudawa to an yarda da waɗannan wa kutubihi littattafan sa ne yake nufi da yarda da littafin Allah aiki da shi kai aiki da abin da ya zo maka a cikin alqur'ani ƙur'ani ya ce binan kai kuma zuciyarka ta ce ka binan sannan mai gidanka ya ce binan hanya nawa matarka ta ce can zaɓe to kage yanzu an raba hankalinka kashe ku nan ga inda Allah da manzansa ƙur'ani ya ce kai nan kuma mai gidanka da kake samun kudi a wajensa ga yadda ya ce kai nan kuma matarka ga yadda ta ce kai kai kuma a sa ranka can kake so to yana daga cikin yadda da Allah da yadda da littafin Allah yadda littafin Allah yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mu'mini dai kan na gaske da mu'mina ta gaske baya taba kasancewa a gare su in Allah da manzansa ya ambata hukunci su zama kuma suna da wani abin da za su zaba da in dai Allah ya faɗa to ba su da wani zabi kuma sai mutum ya tsayo akan haka ba sai ya yi fada da zuciyarsa wajen bin abin da Allah ya ce ko da ya saba da mai gidansa zuciyarsa matarsa babansa abokan aikinsa duk to kaga shi kansa wannan idan aka bi shi wannan qawaidul iman din sai an yi gwagwagwa a sami istiqama a kansu Allah ka tabbatar da duka duka to balle kuma can karshe a nan ne aka fi lalacewa wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi kalla wanda abu zai same shi yace Allah ne kalla wanda zai fada cikin sarkaki ya nufi Allah kawai dan ya bashi mafita sai an so mu tunanin a a wani ai zai mun kaza ai wahalar da ake cikin wani baya taimako na ai gashi da mun masa wahala amma bai yi kaza ba ko kuma ai gashi nan baba yana da kuɗi ya ke bar mu mai amfani da shi ko kuma gashi ciki ɗaya muka fito da shi amma yana gani ina wahala shi yana ta abin nan sai matarsa sai dangin matarsa sai dangin matarsa kawai ke kulawa amma ni ya ki kula ni Allah wanda zai yi tunanin cewa yanayin da yake ciki Allah ne ya nufi Allah ya yi mar wallahi in ka nufi Allah kowa ma zai zo ya maka ba tare da ka sani ba ai ba sai ka neme shi ba kawai Allah ne zai koro su billahi da su dinga maka baka san ma lokacin za su dinga maka ba saboda mai a wajen muqallibal qulubi ka roka Allah shine mai juya zukata in banda ubangiji ka duba imanin mahaifiyar annabi Musa da ta haifi ɗanta annabi Musa alaihi salam Fir'auna wani lokaci turawa yake in ya san mata za ta yi ku je ku duba in namiji ne ku yanka shi in ma an aiko a ɓoye in ya ji labarin akwai 'ya'ya a gidan sai ce ku je ku duba namiji ne ko mace sai a banka ne tufafin yaro in namiji ne a yanka in mace ne a batta uqtulu abna'ahum wastahyu nisa'ahum wa inna fawqahum qahiruna ta ji girman kai to duk da girman kan da yake da shi mahaifiyar annabi Musa ya ta haife shi sai tashin hankali ya same ta ubangiji ta'ala sai rarashe ta aka kimsa mata a cikin zuciyarta wa auha rabbuka ila ummi musa an ardihi wa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin karki tsoraka karki samu tashin hankali je kiki saka shi ma a cikin akwati ki sashi a cikin kogi sai ta sami yaqini bata raba ba dama kullum yaƙini ake so ka samu da ubangiji to sai Allah ya ma in ka raba wuta sai a barka da shi man ashraka ma igairin tarattu huwa shirka wanda ya hada da wani to sai in bashi da wanda ya hada nan mu ga yadda zai yi duk aka raji abu har zai fudda mutane a kasan nan kowa mun yi wa'azin tun billahi nabi ran da ya hau sai da ne wannan kuduba a kai in ce kar ku yadda kana wajen go sai da nan kuduba a kai a special school kar ku yadda ku ta'allaka zuciyarku ga wani mutum in kuka kuskura kuka ta Allah ka zuciyar ku a wajen mutum Allah zai barku da shi wallahi tallahi sai ne wannan hukuma a ran da aka rantsar da shi na farko 2015 ban manta wa ranar juma'a haka ne malam Musa to amma mutane sai suke wannan kuskura man asharaka mai igairu taraktu wa shirka yadda da Allah kawai shine mai yi ba wani ba to sai ga Allah ya nusar da wani yayi amma in ka tsammata wanne zai ba Allah to sai Allah ya barka da shi kuma ga ta faɗi yaqini ake so mahaifiyar annabi Musa da ta yadda da yaqini ta sami yaqini ga abin da Allah ya kimsa mata a ranta ta yadda sai ta sa shi amma saboda uwa sai ta ce wata yarta yar annabi Musa ta kuma da kirka duba ruwa yayi da wannan dan namu ita tana bi tana bi chap sai ta ga ruwa ya kai ci inda fir'auna yake hutawa gadin ɗinsa a bakin tekun nil yana zuwan da sojojinsa sai aka ɗauko annan musan sai aka ajiye a gaban ana ɗauko akwaji ana buɗewa sai ga yaro fari son su kuma ka san ba farare ba ne ƙibɗawa ne su fir'auna sai ga yaro ɗan ƙabilan banu isra'ila fari son kyakkyawa ya ce to yau kuma har gabana imana ai abin da zai ma shi ne ke sa kama a gida a yanka yau ga ba har gabansa sun zo daga sama gashashe da Allah shi ne muqallibul qulubi sai ya sanya sansa wa alqaina alayka mahabbatan minni sai Allah ya sanya masa kauna mutane suka yi suna sansa first lady tana zaune a gefe sai ta ce qurwatu aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada wannan yaro kyakkyawa sanyin zuciya ta ni da kai da Allah karka kashe shi mana ma rike shi ya zama da wataƙila ma ya amfanar da mu a yi first lady ta yi magana kuma zance ya ƙare hajiya ta ce alƙawlu ma ƙara hajiya shi kenan kawai fir'auna sai yadda shi yasa har ya goranta wa annabi musa a ƙarshe alam da rabbika fina walida wa labista fina min umurka sinin shin ba kai ne ka zauna a cikin mu muka rene ka kana dan karamin yaro har ka zama abin da ka zama ba muka maka alfarma kana cikin banu isra'ila amma ba mu kashe ka ba muka dauke ka a matsayin dan sarki ka rayu a fada sai dai goran da masa to don girman Allah in banda ubangiji wa zai yi wanda ake tsoron sai aka kai gaban sa kuma sai aka ce dauke shi ka rene shi kuma ya dauke shi ya raina shi kuma ya san cewa dan banu Isra'il nan muqallibal qulubi shi zaka mika fikar ka gare shi to sai ya juye zukata duk zaluncin shugaba karka zagi uwarsa da ubansa haɗa shi da Allah sai Allah ya sa yayi amma in aka kuka dage zagin uwarsa da uban za ku to sai Allah bar kuna zage zage a bar ku kawai da zagi shi kuma yana ta ɗiban dukiyar ta ku yana gallaza muku kuma mu ga ta faɗi to ya rasu ba yadda kuma kuka iya da shi ku faɗa a wanda ya isa ba tare da kun tsallaka iyaka ba ku tsaya a iya inda Allah ya faɗa na kokawa zuwa ga Allah mu gani to Allah ta'ala ya ce wa yurduna an yattakhudhu baina zalika sabila Allah ce ulaika humul kafirun haqqan yahudawa masu irin wannan siffa sune kafirai tsantsa tsantsan kafirai kenan duk wanda zai raba wuta bai yarda da Allah shi kadai ba to wannan shine tsantsan kafir ji Allah ta'ala ulaika humul kafirun haqqan masdari ne muakkadun لمضمون الجملة قبله تقدير تقديره أحقه حقا الله يجي وأعتدنا للكافرين من كوي تتليك كافرين عذاب مهينة عذاب سولاك أنت وعذاب إهانة هو عذاب النار الله كمان والذين آمنوا
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أهد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما
الله تعالى يقول والذين آمنوا بالله ورسله waɗannan da suka yi imani da Allah da manzanninsa kullihim baki ɗaya ba a raba kowa ba walam yufarriqu baina ahadin minhum kuma ba su raraba a tsakanin kowa cikinsu ba kaga Allah ya zargi akan Yahudawa yanzu kuma ya yabo akan suwa akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi su ne wanda ba sa raba tsakanin annabawa Yahudawa ma abuta at-taura su alfaharin su zuwa ga annabi Musa ne annabawan da suka zo baya sun yarda da su in banda waɗanda na ambata annabi Sulaiman ba su yadda da shi ba wasu sun yadda da shi wasu ba su yadda da shi ba sannan sun haɗa baki ba su yadda da annabi isa ba sun haɗa baki ba su yadda da annabi muhammad ba salawatullahi wa salamu alaihi kiristawa sun yadda da annabawan da suka shuɗe gabanin annabi isa har zuwa ga annabi isa sun yadda da shi amma sai suka kasance ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi sayyidul mursalina to amma waɗanda su ba su raba ba suna al'umma annabi Muhammad walam yufarriqu baina ahadin minhu Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kuma Allah ta'ala ya kimsa musu yace qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط kage wanda suka zo gabani ma har zuwa ga annabi Musa wama utiyan nabiyuna min rabbihim da abinda aka bawa dukkan annabawa ma waɗanda mu ba mu sani ba duk mun yi imani la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun mu ba mu raba tsakanin su ba kowa manzo ne na Allah ma dawo manzan Allah da Allah ya aiko masa sako annabawa duk mun yarda da su kaga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabo akan su wallabina amanu billahi wa rasulihi wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa walam yufarriqu baina ahadin minhum ko ba su raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba ulaika to irin waɗannan sawfa nu'tihim sawfa yu'tihim ujurahum aw takra sawfa nu'tihim da sandu zamu ba su anan aka ce sofa yuktihim a wannan kira'a da sannu za a ba su ujurahum la da take su ai sawaba a amalihim sakamako na ayyukan da suka yi wa kana Allahu ghafuran Allah ya kasance mai gafara ne li awliya'ihi ga waɗanda suka jibince shi rahiman Allah mai jin kai ne li ahli da'atihi ga waɗanda suka yi masa biyayya wa huwa ta'qibu da qawlihi ta'ala wannan bibiya ce ga faɗin Allah a baya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda ya saba wa manzo ya bayan kuma shari'a ta riga ta bayyana gare shi ya bi tafarki sabanin na mu'minai za a jibintar da shi ga abin da ya jibinta kuma a shigar da shi jahannama ta munan da ta zamanto kuma Allah ubangiji ya mana tsari lokaci yayi
يسألك أهل, يسألك أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأكذتهم الصائكة بظلمهم ثم استكبوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا
Allah ta'ala ce yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab yahudu da nasara suna tambayan ka ya Muhammad an tunazzila alaihim kitaban minas sama akan wai ka saukar musu da wani littafi daga sama Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbara min zalik hakika sun tambayi annabi Musa abin da yafi haka ma ka tobaran da suka masa ya wuce haka wa qalu suka ce faƙalu suka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah kiri da kiri fa akazar musa ikatu bi zulmihi a dalilin haka sai tsawa ta kama su a bisa zaluncin nasu suka mutu thumma takhadhu al-ijl min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat sannan kuma suka sake rikan dan maraki suna bauta masa bayan hujjoji bayyanannu sun je musu daga annabi fafauna an zalim hakan ma muka sake yafe musu wa atayna Musa sultanan mubina kuma muka bawa Musa dalili bayyananne akan su wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim mutayana ita ma wannan ayar mun yi tarjuma ta ne Allah ta'ala ya kira yau saboda ba lokaci Allah ya kira yau wani mako sai mu sake bibiya akan ta da bayanin da za mu iya yi dangane da ita muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya yi ya Allah Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk